بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘Yan uwa musulmi ɗaliban ilimi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bamu dama domin mu sake zama domin ci gaba da karatunmu na ilimin usulul fiqh wanda muke karanta littafi na usulu mazhabil imam malik na al'allama ahmad ibn muhammad ibn abi kaf al-wallati الشنقيطي المحجوبي wannan littafi dai wanda muka sani an yi shi ne na musamman domin a yi bayani akan hujjoji da al'imamu malik ko kuma mazhaban malamin mazhaban imamu malik suke dogaro da su wajen fitar da hukunce-hukunce mun yi magana mai yawa daidai gwargwado akan ma'anan hujja a wajen imamu malik da sauran malamai da kuma abubuwa guda uku da muka wuto su waɗanda muka ce suna daga cikin hujja a wajen imam malik yau za mu tashi akan hujja na hudu ne wato asali na hudu na farko in mun tuna ya yi magana akan cewa annasu daga cikin alkitabu wa sunna nasu kitabi tun ma nasu sunna sunnatu min bihi a can mulminna wato nasu kitab da nasu sunna yana daga cikin hujja da annabi sallallahu da imam malik da malaman mazhaban malikiya duka suke kafa hujja da shi kuma mun yi bayani akan ma'anar nas cewa ma'anansa a wajen malaman usulul fiqh daban ne da ma'anansa a wajen malaman fiqihu wanda yana nufin abin da ma'anan da babu tawili a cikinsa in aka faɗe shi lallai shi ɗin ake nufi babu yadda za a iya yin tawili ko ta wata hanya muka yi magana akan hujja na biyu ko dalili na biyu ko kuma asali na biyu wanda shine al-zahir wanda shi kuma yana da hanyar da za a yi tawili amma hujja mafi bayyana shine al-zahir din ko kuma ma'ana mafi bayyana shine wannan al-zahir din sannan muka ji abu na uku shine mafhumul kitab ko dalilul kitab malamin ya kira shi da dalilul kitab saboda mafhumul mukhalafa kenan shi ko mafhumul mukhalafa yana da sunaye da yawa daga ciki akwai wannan dalilul kitab din daga ciki akwai tambihu aya daga ciki kuma akwai mafhumul mukhalafa din wani lokaci ma in aka itlaki aka ce al mafhum ana nufin da shi din ne mafhumul mukhalafa din amma a ka'ida mafhum kala biyu ne akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa to mun riga mun yi mafhumul mukhalafa yau za mu tashi a karatu na dalili na hudu wanda shine ɗayan sashin mafhum ɗin nan wato mafhumul muwafaqa malamin a cikin littafin yake cewa wa min usulihi allati biha yaqul tanbihu qur'anin wa sunnati rasul wa min usulihi allati biha yaqul tanbihu qur'anin wa sunnati rasul daga cikin hujjojin da al-imam malik yake kafa yake dogaro da su wajen fitar da hukuncin sa akwai tambihu qur'anin wa sunnati rasul wato tambihul khitab dama shi wannan yana da sunaye shi kuma har wajen biyar a wajen malamai mafi shahara akwai kamar yadda wancan shankifi ibrahim sai da ibrahim abdullahi shankifi mai marafin saudi yake cewa يسمى بتنبيه الخطاب يورد فحول الخطاب اسما له في المعتمد wato mafhumul muwafaqa yana da sunaye daban-daban akan kira shi da mafhumul muwafaqa akan kira shi da tanbihul khitab akan kira shi da fahwal khitab akan kira shi da mafhumul kitab irin sunan mafhumul mukhalafa sannan kuma akan kira shi da wasu sunaye kai imamu shafi'i ma da imam al-imaman ar-razi game da ibn subki ya faɗi a cikin tamil jawami cewa su suna ganin tambayo a shi wannan mafhumul muwafaqan nan sashi ne na kaman alqiyasul jali ne ko kuma a ce alqiyasul aula ne so kuma wannan duka daga cikin sunayensa ne to a takaice menene shi mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa dama shi wannan malamin sunayen yake faɗi a cikin littafin nan nasa baya yin tarihin su so mafhumul muwafaqa abin da ake nufi da shi shine ya zama dama mun sani gaba ɗaya ana magana akan mafhum shine ya zama akwai abin da nassi ya zo ya yi magana a kansa akwai abin da kuma nassi bai yi magana a kansa ba wato akwai al-mantuq akwai al-mafhum al-maskutu anhu al-mantuqu da al-maskutu anhu to yanzu sai ka sami al-maskutu anhu din nan zaka iya ciro hujjansa daga cikin al-mantuq din nan har da ce- da ganin cewa ma ya ma fi tantanta a bashi wannan hukuncin wato abin da wannan yake nufi shine ka- eh, sai ka ga nafsi ya zo yayi magana akan cewa hukuncin kaza kaza ne sai ka ga wani abu wanda nafsi bai zo ya yi magana akan shi ba amma ya ma fi wannan wanda aka yi magana akan shi cancantan hukuncin shine ah, shi ne maraka so da yake cewa iqa'u malil lafzatil maskuta min babi aula nafyan wa thubuta wato iqa'u malil lafzatil maskuta min babi aula nafyan wa thubuta ka baiwa abin da ba a yi magana ba a bashi hukunci ba hukunci ganin cewa ya mafi wanda aka baiwa hukuncin cancantan wannan hukuncin misalin da ya fi shahara akan wannan shine inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kada ka faɗa wa iyayenka wata magana mara daɗi kada ka faɗa wa iyayenka wata magana mara daɗi a nan kaga abin da Allah subhanahu wataala ya magana kan shi shine kai magana mara daɗi ga iyayenka Allah subhanahu wataala ya hana to amma Allah subhanahu wataala bai hana dukan su ba bai hana zagin su ba bai hana wani abu ba amma sai ka ce to ai wannan da ba a yi magana akan shi ba ya ma fi cancanta a yi a bashi wannan hukuncin shi ya ma fi cancanta a haramta saboda haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ƙaramin ne saboda ka gane cewa ballantana babban shi yasa ma malamai suka kira shi da tambihul khitab din saboda kaman yana tambihin ka ne ballantana ka ɗauki wancan babban in aka haramta maka wannan ƙaramin to ballantana wancan irin wannan irin ayoyi da yawa da suka zo da hadisai da yawa da suka zo sun yi ishara zuwa ga irin wannan abin kaman Allah subhanahu wataala inda yake cewa a suratul zalzala yake cewa آه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk wanda yayi wani abu na alkhairi mithqala zarra ko da ƙwayan zarra ne zai ga wannan abin da ya aikata to idan da zai yi babba kuma fa to ai ballantana ma kenan min babi aula kenan haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa a wata ayar آه، ومن ومن ومنهم من انت امنه بقنطار يؤديه اليك akwai wanda in ka amince masa da dumbin kuɗi kuɗi dukiya mai yawa zai kawo maka abinka amma a can sai ya ce wa minhum man yatamanu bi dinari la yu'addi ilayka wanda ko akwai wanda kuma in ka bashi dan dinari daya kadai ba zai dawo maka da shi ba to ballantana ka ga ka bashi da yawa kenan shi kuma wancan wanda aka ce ko da ka bashi da yawa zai baka abinka to ballantana in ka bashi kadan kenan to wannan shine asalin mafhumul muwafaqa shine abin da ake nufi da shi to mafhumul muwafaqa akwai aljali akwai alkhafi sannan a cikin aljali da alkhafi din akwai musawi da al'aula aljali da alkhafi abin da ake nufi da shi shine wato akwai wanda yake a bayyana ne akwai wanda kuma ba a bayyana yake sosai ba wato za ma iya dautin shin ya shiga wannan hukuncin ko bai shiga ba wannan dai misalan da muka kawo misali ne na jali misalin khafi kuma shine misali inda Allah subhanahu wataala yayi magana akan wanda ya kashe mutum akan kuskure yana da kafara wa man yaqtul mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wanda ya kashe mumini akan kuskure zai yanta bawa ko kuma sauran abubuwa da aka yi faɗa masa na kafara shi kuma wanda ya kashe mumini akan da gangarfa mene hukuncinsa shin zai yi wannan kafaran ko ba zai yi ba mun sani yana da hukunce hukunce na cewa za a kashe shi za a yi wannan to amma shin zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba sai suka ce a to ai wanda ya kashe akan kuskure ma an ce sai ya yi kafara ballantana wanda ya kashe da gangar ai min babi aula kenan mafhumul muwafaqan nan kenan ai da ake magana tambihul khitab din nan kenan fahwal khitab din nan kenan ai sai suka ce a ai da bambanci ai wannan ba maganar mafhumul muwafaqa bane anan saboda mene saboda ai ai zai yiwu Allah subhanahu wataala ya ce ya ce wa wanda ya kafa wanda ya kisa akan kuskure yayi kafara ne saboda ya kankare masa zunubi saboda yayi kan kuskure ne idan ya kafara shi kuma dama kafara ai abin da ke kankare wa mutum zunubin da yayi ne to tunda yayi akan kuskure ne Allah subhanahu wataala sai ya bashi dama da zai yi wannan abin suka ce amma shi ko wanda yayi da gangar to ai ba maganan Allah subhanahu wataala ya bashi daman yin wannan abin ya bashi daman yin wannan kafara din saboda ba magana ne da gangare ballantana a ce ga abin da zai karkare masa zunubinsa to kaga wannan shine ake cewa al-khafi daga cikin misalai da ke cikin wannan akwai kuma kamar yadda na faɗi akwai jalil kenan da al-khafi sannan kuma yace akwai al-a'la da akwai kuma al-musawi al-a'la dai shine wannan misalan duk da muka bayar na wala ta kullahu ma ufil wa in ta'manu bi in ta'manu bi in tsari yu'addi ilayka in ta'manu bi dinar la yu'addi wa minhum man in ta'manu bi dinar la yu'addi ilayka da kuma wancan wayannan duka misalan dai da muka kawo wannan duka akan al-aula ne kuma muka kawo misalin al-jalil nasa da al-khafi nasa sannan kuma al-musawi shi kuma al-musawi shine wanda ga al-mantuq dinka ga al-maskut maskus din nan ba a yi magana a kansa ba amma sai kake ganin shi ma almantuk shi ma ya cancanci hukunci irin na almantuk din nan saboda matsayinsa ɗaya ne misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi man ta'a abdan famaluhu lil ba'i illa an yashtarqahu al mubta duk wanda ya sayar da bawa to idan bawan nan yana da wani dukiya to dukiyan nan na wanda ya sayar ne shi wanda ya sayar din nasa ne dukiyar sai dai idan wanda ya saya din ya shartanta ina son ka sayar min da wannan bawan tare da dukiyar da ya mallaka da yake mun sani a cikin fiƙo akwai wani nau'in mallaka da mai gida yake iya baiwa bawansa daman yi to idan ya zama ya mallaki wannan abin to sanda ya zo sayar da bawan nan to dukiyar nan na wanda ya sayar ne ba wani wanda ya saya ba sai dai idan wanda ya saya din ya nemi sharaɗi to anan kaga wannan shine ake cewa al-mantuq din nan wanda an yi magana a kansa shi kuma almaskus ɗin shi ne baiwa ta mace sai ka ce to ai abu ɗaya ne ai da bawa namiji da baiwa ta mace ai duk abu ɗaya ne matsayin su ɗaya ne musawi ne shi ma wannan kaga ba aula ba ne amma musawi ne to amma shi ma mafhumin muwafaka ya shiga cikin sa to wannan shine abin da ake nufi wannan shine abin da ake nufi da al-mafhumul muwafaqa wato yana iya zama kiyasul aula ne afwan ba kiyasul aula ba yana iya zama min babi aula ne yana zama yana iya zama min babin musawi ne na faɗa kiyasul aula akan kuskure amma abin da yana da alaka da kuma karatun mu saboda al-Imam Shafi'i da al-Imaman Ar-Razi wa Imam Al-Haramain dukan su suna ganin cewa shi wannan babin babi ne na kiyasul aula duk da wasu suna ganin cewa ba haka bane domin yanda ake ciro hukuncin ba ta hanyar kiyasi bane saboda shi kiyasi akan ciro shi ne ta hanyar ta hanyar magana na illa ya za a gano illan da ta sa aka ba wancan hukuncin can shi kuma wannan da maskut an hudun nan shi ma sai a gani akwai illan a cikinsa sai a bashi wannan hukuncin shi kuma wannan nau'i na hukumin wafaka ana ganin cewa ba nau'i ne na kiyasi ba domin ba magana ne na illa ba magana ne na dalalatul lafzi tun daga dalalar lafazin ne aka ciro wannan cewa maskut an hudun nan ya cancanci wannan hukuncin ba ta hanyar illa da sauransu ba ballantana a danganta shi da kiyasi sai abu na gaba shine dalalatul iqtida inda malamin yake cewa wa hujjatul ladaihi mafhumul kitab wa sunnatul hadi ila nahji sawab wa hujjatul ladaihi hujja ne gare shi mafhumul kitab wato mafhum na alkitab wa sunnatul hadi ila nahji sawab da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake shiryarwa zuwa ga manhaji na daidaito wannan ya kira shi da suna mafhum amma malamin wanda shi muke bin sharhinsa mai isa da salik wato al-imam yahya al-wallaci shi wanda muke bin sharhinsa ya ce ana yana nufin iktiba ne dalalatul iktiba ne shi kuma dalalatul iktiba dalala ne guda biyu za mu bayanin sa saboda zai iya daukar mu lokaci za mu bayanin sa a karatu na gaba insha Allah أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته